الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا رانا اللاربة bakwai ga watan zulƙa'ada hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya muwafaka da bakwai ga watan shida shekara 2023 miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin al-yusufiya ko a ya ɗalibal i'rabi Uh, insha Allah ta'ala wanda muna nan cikin shafi na goma sha ɗaya a ƙarshen babin babu la'atufi wa na'ati wa taukidi wal badal kuma wannan darasi shine darasi na tara za mu tashi babul munada al-mufradil alami وكل مناد عندنا النصب حكمه سوى المفرد المعروف فاصج إلى ذكري كقولك يا عبد ف... كقولك يا عبد فبلغ أمانة ويا يوسف اكتم ما لديك من السر باب المنادى المضافي وحكم المضاف النصب في, في حالة النداء كقولك يا عبد الكريم كقولك يا عبد الكريم امتثل الأمر وحكم المنادى المنكر النصب مثله كقولك يا رجلا لقد فزت بالدر باب المنادى المنكر المقصود سوى المنكر المقصود قد استثنيته كقولك يا رجل فقد جاءني الخبر باب المبتدا والخبر باب المبتدا والخبر ويرفع أهل النحو اسما بالابتداء كقولك زيد عالم عاقل مقرئ وإن كان خبر المبتدى اسما رفعته تفهم ولا تسأم من الدرس والفكر to wannan su ne ƙarshen babuka a cikin wannan manzuma ko wannan littafi bala ce babul munadal mufradil alami wannan babe zai magana akan almunada almufradil alami yanci almunada shine suna wanda aka kira abin kira suna abin kira to shine almunada to kashi-kashi ne shi yasa malam ya kakkasa su kowane babi kusan a wasu ce kashi hudu wasu ce kashi biyar na farko akwai almunada almufradul alam wanda za a yi bayani a kansa akwai almunada almudaf akwai almunada almunakkarul maqasude akwai almunada almunada ghairul munakkari anam akwai almunada almunakkari ghairul maqasudi akwai almunada shine na biyar ɗin da wasu ka ƙara shibhul mudaf to duk za mu yi bayani a kansu to shi na farko almunada almufaradu al'alam shine ka kira suna wanda yake alami suna yankakken suna wanda yake alami ba na kira ba irin su zaidu ahmad Khalid, Aisha, Hindu, Zainab da makamantansu. Sunan da ana faɗansa dai ka san mai shi, to shi ake kira da alami. To idan za ka kira shi, to hukuncinsa al'irabi daban shine a gina shi akan bamma ba a yi masa tanwini kuma ba a yi masa nasba misali zaidu sai ka ce ya zaidu sai ka wadalun ta ƙarshe bamma ya zaidu kaka ce ya zaidun wannan kuskure ne saboda mi zaidu alami ne saboda haka yi na aladdammi ko ya ahmadu ya muhammadu da makamantansu ya zainabu ya hindu eh ba a yi musu tanwini to kullu munadan indana duk wani munada a wurinmu mala ce annasbu hukumuhu annasbu abinda a hukuncinsa ta fuskar li'irabi shine a yi mai nasba harafinsa na ƙarshe a yi masa nasba eh wannan shine asali sai ce siwal mufradil ma'arufi amma banda mufradi al ma'arufi wanda yake ma'arifa abin sani shine al'alami wanda yake sananne to shi kam ma ake masa kamar yadda muka faɗa fasge ila zikiri saboda haka ka ba da sauraronka ila zikiri zuwa ga abin da zan kawo maka na bayani ka ƙaulika kamar zancenka ya abdu faballig amanatan to shi wannan baiti malamai sun yi magana a kansa tunda magana ake yi ta almunada almufaradul alam bai kamata a kawo abdu ba saboda abdu na kira ne ai abdun a gani to shi yasa wata nuskan suna rubuta ka ƙaulika ya ubadu faballig amanatan wata nuskan haka za ka ga an rubuta ya ubadu ko abbadu eh, suna sunan mutum ne alami ne ya abbadu an gane ko ya abbadu eh, to kamata ya kawo wani suna kila ka ƙaulika ya zaidu faballig amanatan ko ka ƙaulika ya yaƙubu faballig amanatan to da shi ya kawo to yana yiwa kuskure aka samu daga masu kwafi da littafin annusakh eh yawwa madadin su kawo suna alami sai suka kawo abdu to ba wannan ya kamata a kawo ba saboda abdu na kira ne eh ita kuma na kira to ba ita yake magana a nan ba eh duk da ya halatta a larabci ka ce ya abdu idan kana nufin nakiratun maqasuda wato abdu ne ayyananne wanda kai ka san shi za a yi bayani kansa to idan za ka yi nida'i za ka kira shi to shi ma yubna ala dhammi ana ba shi hukuncin wancan to wannan kenan wasu kuma suka ce a za mu iya ɗaukan cewa dai ya haɗa abubuwan ne guda biyu an gane ko tun da ƙasa a ajizul bait ya ce ya yusufuktum ma ladaika min sirri kaga ya yusuf yusuf kuma alam ne ko to sai zan wancan na kiratun ce makasuda sai zan kaga ya zan maimai kenan tunda zuwa gaba zai sake ambatatta eh to ya abdu faballig amanatan ya kai abu ka isar da wannan amana ko ka kawo zaidu ya zaidu faballig amanatan ko ya yaqubu faballig amanatan ya kai yaqub ka isar da wannan amana to in ka zo lirabi sai ka ce ya harfin nida mabniyun ala sukun ko to la mahalla laha min al-i'rab وهي تنوب مناب الفعل أي وهي نابت مناب الفعل توكل فعلي ne domin asalin zancen unadi abdan eh unadi an gane ko ko ad'u eh to da aka shafe sai aka kawo ya to sai zan abdu eh sai zamo shine munada ko mabniyun ala dhammi sai ka ce fi mahalli nasbin domin in ka shafe ya'un ka kawo fi'ili nasaba za ka yi masa unadi sai ka ce abdan eh to kaga ashe abdu mahallinsa mahalli ne na nasaba eh mahalli ne na nasaba don dama almunada yana jinsin almansubat yana layin sunaye mansubai ba marfu'ai ba ba majrurai ba to haka suke faballik amanatan wannan tatmimul baiti ne faɗin nan za'ida ce ballig fi'ilu amrin ne mabniyun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta amanatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ويا يوسف ko ya yusafu ko ya yusifu duk ana faɗa sinin ɗin nan kana iya mata dhamma ko kai mata fataha ko kai mata kasara sa si su yusufu yusifu yusafu ukutum ka ɓoye malade ka mina sirri abin da yake gabanka da sirri to ya sai ka ce harfin nida' مبني على السكون نابت مناب الفعل لا محل لها من الإعراب يوسف سكتي منادى مبني على الضم كو على ما يرفع به مبني على الضم في محل نصب اكتم فعل أمر فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تكاغني ما اسم الموصول سيتضم مفعول به هو أه؟ لديك سيضم ظرف مكان أه؟ وهو مضاف والكاف مضاف إليه من السر من حرف جر جار ومجرور السر مجرور ne bimin to haka hukuncin yake so da haka duk sanda zaka kira alami to dhamma zaka yi masa to sai babul munada al mudaf shi kuma munada na amma an yi idafar sa zuwa ga wani suna sai ce wa hukumul mudafin nasbu fi halatin nida كقولك يا عبد الكريم امتثل أمري كقولك يا عبد الكريم امتثل امتثل أمري أي امتثل أمري تشيكما مناداني المضاف وحكم المضاف hukuncin suna wanda aka kira kuma an yi idafarsa zuwa ga wani suna an nasbu a yi masa nasba fi halatin nida a halin kira in za a kira shi suna ne kan raba shi zuwa ga wani suna kuma za ka kira sunan to sai kai masa nasaba eh ka ƙaulika kamar zancenka ya abdal karimi ya kai bawan Allah mai karamci to kaga mahallin shahid abda eh kaga ya idafa zuwa ga alkarim imtafil amri yawwa ka zartar da umarnina to ya sai ka ce harfu ish nida'i harfun nida'i mabniyun ala sukuni wahiya nabat manabal fi'li eh taqdiruhu unadi abda ko sai ka ce mi munada mansubun munada mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف الكريم مضاف إليه مجرور wannan shi ne sai cewa hukumul munada hukuncin abin kira almunkari wanda yake na kira eh shi ko na kira ce zaka kira to shi ma an nasuba ane masa nasuba misluhu kwatankwacin wancan mudaf kwatankwacin almunada almudaf shi ma nasaba ake masa ka kaulika kamar zancenka ya rajulan ya rajulan to wannan yana nufin almunada almunakaru ghairu almakasud eh an gane ko yawwa muna suna wanda yake munada kuma na kira amma fa gairu makasud to shi sai a yi masa nasaba kenan kaga hukuncin saboda da munada al-mudaf al-munada al-mudaf ka kaulika kamar zancenka ya rajulan to shi ma ya kai ya kai rajulan ya kai namiji eh kaga ba ayyana ba laƙad haƙiƙa fusta kara bauta bidurri da samun kyautar lu'ulu'u babba to ya sai ka ce harfin nida'i mabniyin ala sukuni wa qad ko wana wana nabat manaba alfi'li eh nabat manaba fi'lin mahzufin taqdiruhu unadi rajulan sai ka ce munada mansubun wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sayyihu al-akhiri to mahallu shahid ya rajulan to duk inda kaga irin wannan to wannan suna na kira ne munada ne na kira kuma ba ayyana wanda ake kira ba to sai na gaba cikon na hudu المنادى المنكر المقصود وانشا المنادى المنكر غير المقصود to shine ce siwal munkaril maqsudi qad istasnaytuhu ka qawlika ya rajulu faqad ja'ani al khabru to amma fa ita wannan nasba siwal munkari banda suna na kira almakasudi na kiran da kuma an nufe abin kiran an ayyana shi shi kan ƙadistas na tuhu na togace shi shi ban da shi shi don ba za a yi mishi shi hukunci ne guda da wancan na farko almunada almufaradul alam ka ƙaulika kamar zancenka ya rajulu ya rajulu ya kai wannan mutum kaga an ayyana amma ya rajulan ya kai mutum kaga ba ayyana to shi zai masa nasaba shine bambancin su to ya sai ka ce harfin nida'i mabniyun ala sukuni nabat manabal fi'li manaba fi'lin mahzufin taqdiruhu unadi rajulu sai ka ce munada eh yawwa munada mabniyun ala dhanni ko mabniyun ala ma yurfa'u bihi li'annahu nakiratun maqsuda to faqad ja'ani al-khabru labari hakika ya zo min to wannan sune nau'ukan almunada na farko almufradu al'alam eh kamar zaidu ahmad muhammad hindu zainab hukuncinsa al'irabi al'addamu ko ya zaidu ga yanar cikin ma'al ƙur'ani ya nuhu ya ibrahim da makamantansu sannan kashi na biyu almunada almudaf yawwa shi kuma wanda aka yi idafarsa shi kuma kamar Abdullahi, Abdulrahim, Abdulazizi, Gulamu Zaidin, kitabu amrin to shi kuma hukuncinsa annasbu za ka ce ya abdullahi ya gulama zaidin ya eh da makamantarsu to sai na uku shine almunada almunakkar almunada almunakkar ghairul maqsudi ko munada wanda an kira shi amma ba a nufi wanda ake kira ba kawai dai an saki kiran ne duk wanda ya ansa shi kenan ta yi to shi abin ya faɗa ma shi ma hukumuhu an nasbu kamar ka ce ya rajulan ya gulaman sai na hudu almunada almunakkar almakasude shi ne na kira ne amma an nufe shi kamar ya rajulu hukumuhu abbanmu kaga hukuncin sa guda da wancan kenan na farko almufradul alam ya rajulu ya mra'atu hmm? a gani akwai shi a ƙur'ani ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr ai jibalu na kira ne a gaba a ce ya jibalan ba eh sai ka ce ya jibalu saboda me duwatsun ayyanannu ne shi yasa aka yi musu nida'i na na kira makasuda an fahimci wannan ko to sai na biyar wanda bai kawo ba wanda suke kawo shine shibhul mudaf almunada shibhul mudaf shi yayi kama da mudaf kamar ka ce ya an jabalan ya kai wanda yake leƙa dutse to wannan suna kira ne da almunada shibhul mudaf ya yi kama da mudaf amma ba mudaf ba ne na kira ne rairu makasuda amma kuma an kawo wani suna wanda yake ƙoƙarin bayyana shi kaga ya rajulan ya ƙwale aljabalan to ya fi fitowa fili sama a ce ɗaya ya ƙwale an ba gaba domin ya ƙwale an yana yi wa dutse ya leƙa yana yi wa bishiya ya leƙa yana yi wa tudu ya leƙa yana yi wa wani abu amma sai aka ce jabalan to kaga an yi taƙayidi kaga ya ɗanyi kama da ya abdullahi sama da a ce ya abdan kaga ko ne ba bawa na shiga bawan bawa na Allah ake nufi ko na wani daban ba za a iya ganewa ba to wannan shi ne an gane ko? to ita wannan ya ya halatta a shafe ta a nida'i kuma in ka ga dama ya halatta kamar yadda ya zo cikin alkur'ani yusufu a'rid an haza to akwai harfin nida wurin ayya yusufu a'rid an haza an gane ko to ya halatta kamar yadda alhariri yake faɗa cikin mulhatul iraq wa hasfu ya ya juzu fin nida'i ka ƙaulihim rabista jib du'ai shafe ya halatta a wajen nida'i kamar faɗansu rabbis ta jib du'ai ai ya rabbi aha rabbis ta jib du'ai ubangiji na ka an sami addu'ata eh to kaga taqdirul kalami ya rabbis ta jib du'ai to wannan shi ne to shi ai ga harfin ne da ana ya yahaya shi shi a ila ya kai yiwa bai yiwa babul mubtada'i wal khabari babu mai magana akan mubtada da labari wayar fa'o ahalun nahawi masana nahau malaman nahau kenan wayar fa'o suna yin raf'a isman ga suna bilibti da idan ya zamo mubtada ya zamo arin ko anil awamilin labziya ka ƙaulika kamar zancenka zaidun alimun aƙilun muƙuri zaidu mai hankali ne shine mubtada to da alim da aqil da maƙure duk labarin sani saboda haka li'irabi zaka ce zaidun ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر عالم خبره الأول وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر عاقل خبره الثاني وهو مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد مقرئ خبره الثالث إيه؟ وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وحذفت الهمزة أه؟ وحذفت الهمزة لأجل الوزن أصلا مقرئ to sai aka shafe hamza aka ce makuri saboda wazani to wa in kana khabrul mubtadas man rafa'atahu to za a yi magana akan mubtada khabar wa in kana khabarul mubtada labarin mubtada wa in kana idan ya kasance man suna ba jimla ba ta fi'ili to rafa'atahu sai kai mai rafa'a shi ma hmm? kamar misalin da ya gabata a baya alimun aƙilun muƙuri kaga duk wannan sunaye ne to shi yasa su ma aka yi musu rafa'a kinan da almubtada da labarinsa ko wane hukumuhu arraf'u sai ce tafaham ka fahimci zance na wala tas'am kada ka ƙosa mina darsi daga karatu wal fikiri ko tunanin abin da ake son ka fahimta domin wannan suke taimakawa wajen karatu yin karatun da kuma fikira kamar yadda wani mawaƙi yake cewa menene yake faɗa wal ilmu bil fahmi wal muzakara والدرس والفكرة والمناظرة shi ilimi yana samuwa ne saboda fahimta da kuma muzakara bibiyar abin da kake karatun waddarsu da kuma karatun an gane ko wal fikirati da kuma tunani wal munazara da kuma tattaunawa da ma'abuta ilimin to waɗanga abubuwa guda biyar suke sa a samu karatu wal ilmu bil fahmi wal muzakara wal darsi wal fikrati wal munazara al khatimatu cikon littafi mala yace wajud kai kyauta bid'a il khairi da yamin addu'a ta alkhairi libin muhammadin ga ɗan muhammad wanda ya rubuta wannan littafi ma'ana ka yi masa addu'a ka ce to alagafar ta malam allah ya saka maka da alkhairi ka yi min kyauta da wannan kama juttu kamar yadda juditu na yi maka kyauta fi ta'alimika an na hawa ta yadda ni ko na koya ma na hau eh to tun da ka gane kaga abin da ya kamata ni ba ka yi min yawwa fi shi'iri na koya maka nahwa a cikin waƙe wanda ya zo da wazanin barul kamil sai ce walam anzimannal yusufiyata abtagi biha ghayra ridwanil ilahi ma'al gufuri yace walam anzimanna ban waƙe wannan littafi ba mai suna al yusufiyata eh saboda sunanta sunanta da ake kiranta da shi kenan a wasu wato nusakh ana kiranta da al-yusufiya nisba ce zuwa ga yusuf yusuf ibn muhammad sunansa yusuf ibn muhammad to sai suka suka kira ta da al-yusufiya nisba zuwa ga yusuf ya ce to ban waƙe wannan ƙasida ba abtagi ina mai neman biha da ita gaira ridwanil ilahi wato wani yarda Allah ni ba wani yarda Allah nake nufi ba ma algufuri ko kuma wani gafara Allah ma'ana waɗanga abubuwa guda biyu ban waƙe wannan littafi don neman wani abu ba su ba kenan ya yi ta ne saboda ya samu gafaran Allah da kuma yardarsa ya ce sa'altuka na roƙe ka ya wahabu ya mai yawan kyauta habliya ka bani kyautan naf'aha amfanin wannan ƙasida wa hubba kuma ka karkare biha da ita wuziri nauyin laifina mana ka karkare nauyin laifina biha a dalilinta wa a'azim ka girmama ajari ladata biha a dalilin wannan littafi eh ijabaka minhu rabbana wa ijabana akhi fika fil bil ghufrani minhu ma ash-shukri a wata nuskhan ajabaka minhu rabbuna wa ajabana akhi fika bil gufrani minhu ma ashkuri madadin ijabaka mazari ijabaka karbawarka eh ma'ana kama addu'a ce ya Allah ka karba karbawarka nake nema ya Allah minhu daga shi mai wannan waƙen eh ma'ana ka amsa masa ka karba masa wannan aiki nasa da ya don neman yardarka da neman gafararka rabbana ya Ubangijinmu, wa ijabana kuma ka amsa mana da sauran ragowar musulmai waɗanda sun ka karanta littafin ba ni ɗaya ba, su ma ka amsa musu ya rabbana ya Ubangijinmu, kaga ya yi ta'amimi. Eh dama za ka yi addu'a ana son ka fara da kanka sannan ka shigo da ragowar sauran musulmi. Eh, mana shi aikin da ya yi, to yana fatan Allah ya amsa masa. haka sauran ragowar musulmai masu karantawa da sauran masu rubuce-rubuce su ma Allah ya ansa musu. Ahi ya kai ɗan uwana, eh? sai ce, Fika, ko? Bil gufurani minhu, ansa wadda zai maka ya kai ɗan uwana, ce wadda ya ija baka. to sai ya zan ijabaka kenan kamar damiri ne na mai karatun wanda ya ce ya yi masa addu'a farkon baiti wajen bi du'a ilƙauli libin muhammadin to sai ya zamo ijabaka Allah ya amsa maka addu'ar da za ka yi mini minhu daga Allah ahi ya kai ɗan uwana fika daga gare ka rabbana ya Ubangijinmu, wa ijabana kuma Allah ya amsa muna muma, bil gufurani ta hanyar ya gafarta muna minhu daga gare shi ma'a shukuri tare da kuma gode masa. In kuma an karanta da nuskan ajabaka minhu rabbuna wa ajabana a ka bil gufurani minhu ma'a shukuri. mana ajabaka minhu rabbuna Allah ya amsa maka addu'ar da za ka yi mini ya kai ɗan uwana ya akhi fika ya kai ɗan uwana fika a kanka wa ajabana haka kuma Allah ya amsa mana mu ma namu aiki to wannan nuskan ma ta fi kyau ajabaka minhu rabbuna wa ajabana akhi fika bil ghufrani minhu ma ash-shukri eh Allah ya amsa maka addu'arka da za ka yi gare mu, ko? Haka kuma Allah ya amsa mana mu ma namu aiki, eh, kaga ya yi masa addu'a, Allah ya karɓa masa addu'ar da zai masa, sannan kuma yawa kansa addu'a da sauran ragowar musulmai. Bilgu fara da samun gafara Allah minhu daga Allah ma'a shukuri tare da kuma gode masa. Don ka samu maka ya aiki ka gode ma Allah to shi ma fa sai in Allah ya ga dama. sai in ya so in ba haka ba sai ka yi aiki eh Allah shi maka kai ni'ima amma kuma bai azurta ka da gode masa ba to kama samu Allah ya ma ni'ima ya ma baiwa ko har ka zo ka gode masa to shi ma wannan alkhairi ne da Allah yake son ka da shi tunda Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid to tammat bihamdillahi wa husni aunihi wannan littafi ya cika tare da gode ma Allah da kyakkyawan taimakonsa Eh. wata nuskan baiti talatin da takwas wata nuskan kuma da tara suke rubutawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته